أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau talata sha uku ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai kuma yau halka ta farko halka ce ta ahwalu shaksiya malam ya ce za mu tashi a shafi na ɗaya bugu na farko ko? malam ya ce alƙaidu sani ta baibaye ko dabaibayi na biyu alƙudratu alal infaki karka ji an ce musulunci ya yadda za ka iya ƙara aure shikenan ɗauki ya kama ka kawai ka je ka rantamu mata guda hudu aka ce kai akwai sharɗa da shari'a ta sa sharaɗi na farko adalci ko a cikin komai ko ba shi bane na farko adalcin nan na zahiri sharaɗi na biyu shine alqudratu alal infaqi ya zamanto kana da lafiya da ikon da zaka iya ciyar da wayannan matayen da zaka aure amma baka da lafiyan baka da lafiyar zaka iya nemo abin da za a ci ko kuma baka da abin da zaka iya ciyarwa haka ya kamata mu sa baka da abin da zaka iya ciyar da matan nan guda biyu uku hudu a aka ce ustaz ka tsaya guda ɗayan nan li qaulihi ta'ala don faɗan Allah madaukakin sarki da yake cewa zalika adna alla ta'ulu an gani ko wa hadha alqaid wannan qaidin wa hadha laysa qaidan inda ta'addud fasab bal huwa qaidun sawa'un akana yuridu zawj bi wahidatin am akthar malam yace wannan din da kake gani ana faɗa ciyar wannan ko wannan ciyar wanda kake gani ba kawai sai in zaka aure mata guda hudu bane a'a a yanzu ma idan zaka aure kwara daya ba za ka iya ciyarwa ba haka ce ustaz da mugun rawa sufi bai gane wannan ba da mugun rawa kwarakin tashi to haka ce a ko da ɗaya ce zaka aura ba za ka iya ciyarwa ba haka ce ka bari ka bari gaskiya musamman ma a yanzu yadda ake ansa wannan kiɗan ko ba ka astawa kai eh malam kai shiru ya aha ka bi karatun ya zuto a yanda ake ansa wannan kidan kina za shigo latti ai au kai a kai wannan ya wuce ansa kida kai da Allah na gane ai yanzu na gane alhaji ne ya shigo a shi a na su dai kawai sun makara ne yau au kai bai kamata ma na faɗa ba mu je aka ce to wannan adalcin da ake magana bai takaito akan cewa dole sai in mata hudun bane a'a ko kwara ɗayan ne idan ba za a iya ciyar da ita ba ka ce a bari an gane wannan ko wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce ya ma'ashar shabab ya ku tarin taron samari man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj duk wanda yake da ba'a a cikin ku to yayi aure walba'a wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ba'a kaga ai ban fasara ba'an bani ma to wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ba'a hiya ma'unatun nika wan nafaqat shine dawainiyan aure da kuma ciyarwa ko man istata'a minkum alba'a wasu malamai sun yi magana akan ba'an nan suka ce abin da ake nufi da ba'an nan kaga wannan ya shiga dawainiyan aure da ciyarwa wasu malamai suka ce a lafiya ne ake bukata an gane ko wa yuqalu alar rajulu ya'ilu idza iftakara malam yace ana faɗa ana cewa alar rajulu ya'ilu ma'ana in aka ce ala to ya tafi kenan ya'ilu a matsayin a matsayin wannan a matsayin yana dawowa ko ala ya'ilu to idza iftakara idan ya talauce sai a ce kaga tun da an ce ya talauce ma'ana da yana da kuɗi kenan ko ko za a ga talaka ne a ce a ya talaushe kuma a'a in ka ga bahaushe ya ce wane sai an sa shi a addu'a ya talaushe ma'ana da yayi kuɗi kenan ko to shine malam nan shi ma yake gaya maka idza taqara wa sara alatan sai ya zama to dawainiya akan mutane ko idan da mai kuɗi ne sai ya zama to bai da kuɗi yanzu to sai dai kaga ana ana ana dan karaman murya kuma ko ba haka bane ce da Allah akwai hamsin nan zan hau mashin ne Allah kaka jarabce mu da haka dan alfarman annabi Allah ya sa arzikin mu ya ta karuwa ya ta karuwa ya ta karuwa ya ta karuwa ta yadda makiyan mu za su ta jin haushi ko ba kwa san haka eh Alai Ismail yawo to Alai Ismail ya gane a ci gaba kawai yawa wa in kiftum ailatan ka gani ko an kawo maka kalmar ne anan wa qala shafi imamu shafi yake cewa Allah ta'ulu Allah takfiru iyalakum shine kada iyalanku su zo su yawa wa an kara salabi imamu salabi yake cewa a ma qala wa shafi qa'ilan abinda imamu shafi yake faɗan nan wa ma qala hadha gairu yace wanda abinda ma wannan sai ya faɗa wa inna ma yuqalu ana cewa ala ya ilu idza kasura iyalahu in aka ce ala ya ilu ana nufin idan iyalanka yayi yawa ne wa yujabu an inkari salabi an an sama imamu salabi cewa imamu shafi ya magana ka mai inkari bi annahu qad sabaqa ila qawli ila qawli bihi zaid bin aslam ce ba imamu shafi ya fara faɗan wannan ba akwai wani babban malamin musulunci da ake kiransa suna zaid bin aslam shi ma ya faɗa wa jabir da imamu jabir wa huma imamani min a'immatil muslimina su dinnan suna daga cikin malamai jagorori na al'umma musulmai la yufassiranul qur'ani kuma wal imamu shafi'i bima la wajha lahu fil arabiyya ce su dinnan ba sa fassara alqur'ani da abinda wannan kalman ba za ta dauka ba a cikin larabci wa qad hakahu tabarai a qurtubi ko ce imamu qurtubi ma ya hakaito ayil kisa'i daga imamu kisa'i wa bi amru ad-dauri da abu amru ad-dauri wa ibn al-arabi da imamu arabi da ibn al-arabi فإذا ما توفر هذا القيدان كان التعدد مباها ولا حرج فيه malam yace mu koma cikin karatu idan wayannan sharɗan guda biyu suka haɗu to ya inganta ya halatta ka ƙaro ma matanka kishiya ko dai biyu ko uku ita zama da hudu an gani ko yawwa menene sharɗan aka ce adalci da kuma iya ciyar da matan da za a ƙaro ɗin an gane wannan adalci da iya ciyar da matan ma'ana ce fa ne dai kawai an gani to malam yace to ya halatta amma in akwai aka san haka ba aka ce a lakin idza takhallafa aw ahaduhuma idan aka ɗaya daga cikin wayannan abubuwan aka rasa shi an gani ko ko aka rasa su duka biyun fa halin nikahu sahihun aw gairi sahihun idan aka rasa ɗaya daga cikin su ko aka rasa duka biyun shin auren da aka yi za a ce ya inganta ko ko za a ce bai inganta ba malam ya ce bittifaqil fuqaha annikahu sayyun malaman musulunci malaman fiqh sun yarjejeniya cewa duka aure kam yayi an gani ko aure yayi sai da inda matsalan yake lianna hadal qaidaini laysa min shuruɗi sihhatin nikah malam yace domin wayannan sharuɗa guda biyu da ake magana akan su ba su daga cikin sharaɗi na ingancin aure wa min samma yasihun nika inda fuka inda faqrihima to daga wannan ne ake cewa ya halatta yasihun nika ko inda faqrihima ya halatta aure ya inganta idan aka rasa ɗaya daga cikin su ko aka rasa duka biyan mal ismi tare da kuma cewa mutum yayi zunubi ba gani ba wa ma zahabat ilaihi shari'atul islamiyya amma kaga abin da shari'a ta tafi da shi na rashin kallon waya ana karatu au kai mu je ido na ne? na'am? to muje ya ce muje wa ma za a bat ilai shari'atul islamiyya min ibahatiha litta'addud abinda shari'ar musulunci ta tafi a kai na halatta ƙarin aure an gani ko? bi haka ne kuwa? bi hadainil kaidaini da wayannan sharadodin kwara biyu wa huwa maslaku wasa baina shara'i wannan wani hanya ne shari'ar musulunci ta dauka wanda ya zamanto shine tsakatsaki a wayan tsakanin shari'o'in da suka gabata kaga ai mun faɗa a baya akwai wanda suke ganin a'a za ka tsaya da mata ɗaya ne ƙwallon ƙwal kamar fitillan besfa am so ranar na faɗa ka ce ai akwai trajikita to yanzu an gyara kamar fitillan ka zan a haka yake na besfa nan malam to suka ce haka za ka tsaya da mata ɗaya kamar fitillan besfa sai ma suka ce baka gani ba wai zuciyan kama an maka kwara ɗaya ne wai duk matan za ka auro to zuciyarka ce ita saboda haka ba a yadda ka karo aure ba malamai na biyu suka ce kai wannan wasan yara ne kana da dama ka auro mata ba ɗaya ba ba biyu ba ba hudu ba ba ɗari ba dubbai ma inda kana da halin da za ka ɗauka shari'ar musulunci sun fi ta tsaya a tsakiya ce ku da kuke cewa a tsaya da mata kwara ɗaya to akwai kuskure a wurin idan matan ta yi tafiya yaya za ka yi ka koma kana rabe-rabe kana cewa arma ya aiko maka da abinci a kwano? eh? arma? to maman sani ka kiyaye mu biyun nan uku hudu ta kun haɗa ka da buhari an gani ko? ku kuma da kuka ce ai ta aure ba adadi ba iyaka ko kuma akwai rashin hankali ana to yaya za a yi a iya gano yaranka ne a jingina su zuwa gare ka ko tilla ga nan da yawa kana da mutum yana da mata guda dubu daya kafin ya kewayo kan wannan ta number one ɗin za a yi shekara biyu ba tunda kowane rana kana ɗakin wancan ko kaga 360 ne a yi faya ko kaga sai an kai shekara biyu da ɗoriya ma fa kafin ka ƙara zagayowa wurin ta ɗaya ya za a yi a gane tabbacin cewa duka yaranka ne ma kai ma da kanka ma ka manta wasu yaran naka ko ba haka zai zama ba to sai shari'a ta ce ku kuma akwai rashin hankali a nan a tsaya tsaka-tsaki dan adam duk bukatarsa da mata ba su wuce hudu ba su wuce hudu kai wani malami ma ce waye ba mata da kake gani duk kala ɗaya ne duk kala ɗaya ne kawai shi ma ya samu karatun shi ne akan wata mata da mijinta zai mata kishiya shi ne sai ta mai dubara ta sa aka dafa mata kwai malam ka gane kwanko a ashe muna da alada hamza kwai ta sa aka dafa sai kowane kwai sai ta mai kala ta barbada mai galuran nan wannan aka barbada mai jajajaja wannan aka bar shi fari wannan haka dai irin wayannan kalolin guda hudu ta bar su sai mijin da ya dawo gida da daddare sai ya ga kwai kala kala haka sai ya ce lafiya ta ce kai da ci sai ya ɗauki in ya ɗauki wannan sai ya lunkuma zai ji daidai kawai a ya ƙara cin wani ce to a ni ban ji wani bambanci ba a nan ai ta ce ka gane karatun da ke nan to ya ce a shi ba abin da ya gani ta ce to wannan ƙwayayen da ka gani kala-kalan nan to haka mata suke fiskan ne kawai yake da bambanci amma dukanmu iri ɗaya ne to da yake shi ma dan duniya ne malam sai kawai ya mayar mata da martani haka shi martanin sai mu tsallake kawai mu je gaba eh ko sai an faɗa har ma faɗa ne to har ma ya ce a wuce kana faɗa to amma sai mu faɗa saboda ko da wata za ta za ta saki layi ita ma ko sai ya ce to ai shi dama mutum ba zai koshi ba sai ya ci hudun gaba daya to saboda haka duk da kin faɗa wannan sai an haɗa hudun sannan mutum zai gamsu Allah ya fi mana to shine malam yake gaya maka sai shari'ar musulunci ta ɗauki maslakan maslaka waslin baina shara'i ta ɗauki tsaka-tsaki a cikin shari'o'in da suka gabata da wancan masu cewa kar a ƙara da wannan masu cewa a ƙara ba adadi sai shari'a ta ce a za a ƙara amma da adadi kaga ana tsakiya kenan ko tsaka-tsaki kenan famina shara'i yana daga cikin shari'o'in da suka gabata ma a ba hatit ta'addud akwai wanda suka halatta a yi mata da yawa biduna qaidin biduni qaidin ba tare da qaidi ba ba tare da iyakancewa ba fil adad a cikin adadi wala fi zawaji ko ko a cikin auren wa minha ma mana'athu mutlaqan akwai wanda suka ce a mata ɗaya zaka aura idan ka aura mata biyu to ɗayan ta biyun da ka aura wai zina kake yi to aka ga wannan rashin hankali ne ko akwai addini da suke da wannan fahimtar idan mutum wai ya aure mace ta farko to shi kenan in ya ƙara wani aure na biyun da ya aura zina yake yi da ita to ya kaga wannan dai ba addini ba ne Allah ya fi mana to amma addinin musulunci ya ce ka ƙara ta ɗaya ka ƙara ta biyu ka ƙara ta uku ka ƙara ta hudu ka tsaya a nan wa inna mimma la shakka fi yana daga cikin abin da babu kokonto a cikin sa anna hadal maslak cewa wannan tafarkin ko wannan hanyar ko wannan tsarin da shari'ar musulunci ta ɗauka min mahasinin shari'atul islamiyya yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci allati khataba kullu ashkasin wanda ta yi magana daga kowane irin mutum yanzu kaga kiristawa ma sun koma suna ba da fatawa akan cewa za a iya auren mata biyu wanda da sun tsaya sun ce a sai ɗaya dai kawai ko Allah ya fi mana fi kulli asrin wanda shari'a musulunci take magana da kowane zamani wal azmana da kuma kowane lokuta fara'at zuruful mufarrad fi shahawati sai shari'ar musulunci ta yi la'akari da wayannan mutanen da suke da karfin sha'awa allazi la ta'ifuhul wahida wanda mata ɗaya ba za ta iya isansa ba aka ce ya ƙara kama ra'at zuruful mu'tadil fi shahawati kamar yadda shari'ar musulunci ta yi ta lura da mutumin da shi kuma bai da karfin sha'awa aka ce to tunda baka da karfin sha'awa sai ka tsaya guda ɗaya an gani ko wa innana idza ko wannan yayi magana yi wa innana ne malam wa innana idza ablaqna ala al-mufrad fi shahawatihi bab at-ta'addud malam yace kaga idan aka ce shari'ar musulunci ta kunyewa mutumin nan da yake da karfin sha'awa kofar ƙara mata la'adda bihi zalika ila suqudi fil hawa fil hawiya da wannan kulle kofan da aka yi ya wurga shi zuwa gidan wutan hawiya ko ba haka bane to tilla yana da karfin sha'awa kuma ka ce mai waye tsaya a mata daya wannan mata ɗayan ta ta kuka a ce ta ce wai an matsa mata ko ba haka ba sai ya fara fita ya fara bin karuwai to a shari'ar musulunci kuma idan mutum ya je yana bin matan banza ina za a kai shi ya mutu to ka gani so da sai shari'a musulunci ce a tilla kai kana da sha'awa mata ɗaya ba za ta ishe ka ba ƙara su zama biyu biyun ma ka gano ba za su ishe ka ba ƙara su zama uku ka gano uku ma ba za ƙaro hudu hudun ba za su isa ba ci gaba da azumi kuma na'am karatun ya fito aha me yasa domin kana yin azumi to karfin sha'awan zai ragu ko tilla daga cikin maza akwai wanda a dare yakan kusanta iyalin shi kamar su goma sha biyu akwai wanda a so bakwai so takwas kafin gari ya waye to a cikin maza kuma akwai wanda a sati so ɗaya yake iya kusantan iyalinsa da wannan wanda yake kusanta so ɗaya a sati da wannan wanda a cikin dare sai ya kusanci iyalinsa so goma sha biyu ko so takwas za su zama ɗaya to ka gani so ashe an yi hukunci bai ɗaya akan duka maza zalunci an gane wannan shine malam yake maka magana a nan wurin an kiyaye hukunce-hukunce na kowa shi wannan mai karfin sha'awa gudun kar ya je ya fada halaka shi kuma wannan wanda bai da sha'awa to ya tsaya akan kwara ɗayan nan walau khayyarnahu baina ta'addud wa baina zina laktar al-awwal da za a tambayi wannan mutumin wanda yake da karfin sha'awa cewa da kai aure ka aure mata fiye da ɗaya da ka je da ka aure mace mata kenan zamu ce da ka aure mata fiye da guda daya da ka je kai zina wanne zaka ce wanne kake so malam yace laktar al-awwal wannan mutumin zai zaba na farko ne yace gwamma ne aure me yasa saboda shi zina na farko dai yana zubar da kima sannan kuma baka da kariya ko baka ba baka da kariya domin yadda ka san kasuwa haka matan take ita karuwa kaga kasuwa yaro ya je babba ya je ko ba haka ba ne talaka ya je mai kuɗi ya je ko ba haka ba mahaukaci ya je matsafi ma ya je to yaya kenan to ai haka zinan take akwai wanda zai je ya zina da mace ne saboda tsafi ba haka bane zai je ya yi zina ne saboda tsari to sai aka samu akasi wannan mutumin shi ma sai ya je wannan matan da aka yi tsafi da ita shi ma sai ya je ya kwanta da ita kaga ya gama yawo wannan to Allah ya tsare Allah ya kare malam yace laktar al-awwal da ya zabi na farko din hadha idza kunna nuridu an nasira fi hadi fi hadiyin fi hadiyin wa nur wannan fa shine idan muna son mu tafi akan karantarwa ta addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cike da shiriya da kuma haske malam yace bil idafati ila anna ta'addud tare da cewa idan aka yi bil idafa gami da ƙari akan cewa shi ƙarin auren nan a hayanan ya kunu ilajan ijtima'iyyan lil umma wata wani zubin ƙarin aure yana zamantowa magani ne a cikin al'umma hina ya atariha naqsun fi adadin rijaliha yayin da aka ga cewa maza ba su da yawa a cikin al'umma to sai ya zamanto yawan auren nan shine zai magance mene yawan matan to maza ba su da yawa sai a ce kaman garin nan misali Allah ya tsare Allah ya kare sai a ce akwai maza guda ɗari amma matan da ake da su sun kai ɗari takwas ka san akwai damuwa ko ba haka ba to sai a ce to shikenan tilla wa'annan matan su ɗari takwas ne maza kuma ɗari ne to kowane namiji ɗaya a ba shi guda hudu a gani nawa ne za su saura eh kowa zai ɗebi hudun ko kowa zai kaga sun kare ma amma za su rage saura ɗari saura ɗari a abu an sun kare yanzu ko ba gani ba to ka kalla ba yawan su maza da ke garin su ɗari ne matan da ke garin su ɗari takwas mazan ɗari biyu? to ashe mazan ɗari biyu amma ko da ɗarin ne an rage yawan fa an ɗiba rabi to ai maganin ne ai ilaci ɗin ne sauran rabin to wa'in nan mazan da za ku ƙara haifa a sai ka gane karatun na? a bara Allah baya mutane to a kaddar ɗari biyan tun da dai na ga hankalin ku kaman ya fi karkata haka ai a haka ake ɗiba a haka ake aura ai Allah ya to ka gani shine malam yake faɗa duk al'umman da aka ga mata sun fi yawa a cikinsu malam ya ce ai auren nan shine zai zama magani sai maza a ce duk aure bibbi ko uku ko hudu sai ga yawan matan da ke ƙasa ba mazaje duk sun rabu ko yanzu yawan matan da muke ta gani a garin nan haka wannan ta yi nan wannan ta yi nan dukkanin wurin da kowa zai kara a zama hudu hudu kiliya ba za ka gano garin nan akwai yawan a garin nan ba za ku gano abin da ke fuskantan ku ba ko yake fuskantan mu bar na gyara sai idan an tashi makarantar mata ka je ka tsaya a kofan ka ga da matan suke fitowa sai ka tambaye kanka kuna da mazajen da za su aure wa'annan matan duk wanda yake so ya je wannan GGSS din mana ya gani dai ko ka je dai kawai ka tsaya an tashe su nan an buɗe gate din nan arma.
Malam muna da ɗari biyar ne a Mata? Ɗari biyar mata ba. A asibiti ma kenan. To ka kalla, ina muke da mazajen da wayannan matan fa gaba yansu suna sa ran su yi aure ne ka kwaci kanka to wannan fa makaranta ɗaya kenan ballantana kai haka ballantana ka je makarantar private ina wa'annan matan za su samu mazaje in ba a aura bibbiyu uku uku huhudin ba ana gano yadda hadarin abin da yake gaba ko to wai wayannan wayanda suke makaranta kenan fa akwai wayanda sun gama makarantar suna gida ne akwai wayanda suna gidan waya akwai wayanda suna jami'a ne yajin aiki ne yasa suka zauna akwai wanda digirin ma an gama kuma ba a yi auren ba ba ana jiran baba aure ya shigo au kai ashe ba haka bane an duwe ko to ta haka ne ake iya gano challenges din da ke gaban mutane to ai shine malamin yake gaya maka ƙarin auratayya yana iya zamantowa magani solution ga al'umman da ke wannan yankin shin mata sun yawa a garin nan to yaya za a yi ba za dai a ɗiba a ji a zubar abola ba ko za a ɗiba matan a ji a zubar abola ne to za kuma a zuba ido ne haka a ta kallon su
wanda aka rasu da kan zauren garin yin ba da breakdown da matan zaura mun yi cin faɗi goma da gyaran tafiya amma ya ce a kusa ne da
zawarawa kawai a nan garin an ce list ɗin da aka kawo mu wani malami su ɗari uku da wani abu ne a wai ma wannan lokacin kenan ai rana nan gaba da da aka bashi wannan list ɗin an ƙara sakan wata ka sani ko An- sannan yosharaban da ka ji an ce kuma an aure wata mazawaran yosharaban sai an ɗauki wurin wata ɗaya biyu sannan sai ka ji an ce wance ta samu dama an aure ta wata ɗaya biyu eh kwai Allah in za a yi aure ta ma wannan lokacin haya ta yi sauri
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka gani fa to shine malamin ne yake faɗa yake cewa ta'addudu zuwa zaujat ƙarin auratayya yana zamantowa magani ga damuwa na society an gane wannan kuma da da za a tsaya ka gani a rarraba yanzu duk za ga damuwa da waya- da yawa ya kauce kawai abin da zai zama to dan damuwa shine abin da za a rike su ko ba haka bane idan kai fira da samarin nan garin fa da yawa za su gaya ma muna son mu yi auren amma halin ne babu ko halin ne babu ba wai ba sa son su yi auren ba halin ne saboda jalin nasu duka guda nawa ne da gaske jalin guda nawa ne sadakin an ce dubu ɗari biyu akwatin kafin ka haɗa akwatin sai ka kashe dubu ɗari uku dubu ɗari biyar ya fito fa za ka kama gidan haya nawa ne dubu ɗari biyu shi ma to ya zai je ba zawara shi kuma ai tun da shi saurayi ne yana ganin ya fara da yan leda to su biya ce a je gaba fi adadin rijaliha bi sababil hurubi malam yace me yasa mata suke fin yawa ne wai malam yace bi sababil hurubi saboda yawan yaƙe yaƙe da ake yi su mata ba sa zuwa yaƙi sai dai maza su je da rikita rikitan da ake yi kawai sai dai kaji an ce an bubbuge maza mafi yawan haɗari- haɗurra da ake yi a hanya sai ga mafi yawancin wayanda suke mutuwa a hanya maza ne ko kidnappers mafi yawancin wayanda suke kamawa sai ga maza ne ‘yan yankan kai mafi yawancin wayanda suke kamawa maza ne, to kaga ashe yawan mata zai ta ƙaruwa saboda mazan ana halakar da su ta hanyoyi daban-daban. Watan kusu min adadihim, mazan suna mutuwa adadin suna raguwa ne, to idan namiji ɗaya, idan namiji ɗaya ya rasu, a'a idan mace ɗaya ta rasu ko, to kafin wata macen ta ƙara rasuwa sai kaga an kai maza biyar makabarta tukunna in ma bai wuce ba ko idan mace ɗaya ta rasu yau a unguwan nan kafin wata macen ta ƙara rasuwa sai ga sai an daɗe amma sai ga maza akai akai suna mutuwa sannan a unguwan idan kaga mata biyar suna da juna biyu to akalla hudun nan duka mata za su haifa ɗaya ne zai zama namiji in kuma an ɗibo ta da yawa sai a ce to uku mata biyu maza yanzu dan uwa yake faɗa alhaji yake faɗa akwai dan uwansu da matan shi ta haihuwa asibiti maza uku aka samu a ranan amma duka sauran talatin mata ne haka ne ka faɗa na talatin talatin mata uku kawai su ne maza ce kowane namiji ɗaya ya ja goma kenan fa ko ba ka lissafin ya zama ba kowane namiji ɗaya ya ja goma kenan maza a rana ɗaya ba a rana ɗaya aka haifa aka haifa jarirai talatin da uku a cikin talatin da ukun nan uku ne kawai maza talatin mata ne sai ka ce yawan mata ba za su fi maza yawa ba kai ko a gidanku ka tsaya kalla mana sai gani mata sun fi yawa ka lura ko to mu je gaba mana ya ce harbi ne yaƙi ne ga abubuwa nan da yawa wanda duk mazan ne tsotsayi ke faɗa ma Allah mun tuba Allah ka yafe mana wa yasbu bi zalika radin nisa aksar malam yace ta haka ne sai ga yawan mata ya karu yayi yawa yafi yawan maza kama hasala fi Oruba kamar dai abin da ya faru a ƙasar Turawa ba'da al-harbil alamiyya al-akira a ƙarshen yakin duniya na uku ko yakin duniya na biyu da aka yi aka ce sai kaga mata ne suka yawa saboda duka mazajen an je an kakkashe su ba haka yi tile sa aka ta kakkashe su ba kun manta Hitler wani Hitler haka ya tsaya aka ta kakkashe mutane maza kuma yasa aka ta kakkashewa ku kalla Fir'auna ma wa yasa aka kakkashe maza to haka abubuwan yake maza ne maza ne suke suke ƙara shan wahala Allah ya tsallakar da mu Allah ya yabe mana a inda idan tarimul mar'atu min ni'mati zawjiyya wal umuma wa tatrukuha taqau farisatan lil fahishati war razila malam yace a irin wannan ne za ga ana haramta wa mata samun ni'ima na auratayya to ba wanda zai zo ya aure ta ga matan nan da yawa in fara ne sai ga ga fararen mata nan guda arba'in wa za ka aure a cikin arba'in ɗin wa za ka bari in dogaye kake so ga dogaye nan malam guda ɗari sai ka zaɓa to kaga wayancan sauran ya za a yi da su to duk wani kala da kake so sai ga ga ninkin su nan da yawa to wasu saboda karancin mazan haka har za su mutu babu aure haka har za su mutu babu aure ko yaushe ne ake nuna ma ake cewa kaga wancan budurwa ce ta kai shekara arba'in ta ce budurwa ce arba'in kuma ba ta yi aure ba to a shekarunta nawa ya rage ta mutu ko ai mana ai an ce mafi yawancin al'umma annabi sittin ko saba'in to kin yi arba'in ba auren har yanzu ba wanda ya fito ba saura nawa kace a nawa a sittin din in ta kai saba'in da saura talatin to in a in sittin ne ba saura ashirin to ka gani to a hakan kuma ba wanda ya fito to yaya kenan ba sani ban kuna gano yadda lissafin yake ko ta kai arba'in har yanzu ba miji ba a auren ba kuma har yanzu babu wani wanda ya fito saura nawa ya rage a rayuwa ba lale bane ita ma din ta kai ma sittin din zai yi ana kaiwa hamsin a mutu zai yi a ana kaiwa arba'in da biyar a mutu zai yi a ƙarshen shekarar ma ta mutu shikenan ta mutu ba miji shi ne malam yake maka magana sannan za a haramta mata jin daɗin zama uwa ko ba haka bane to ba ba ta yi auren maballantana ta haifa ta zama uwa ta runguma bebu jaririn nan nata ne ta ji daɗin da ake ji idan iyaye sun rike yaransu ita duk ba su samu wannan ba saboda mene karancin maza Allah mun tuba Allah ka yafe Allah ka yafe mana Allah kaka zirabce mu da haka an gani ko mu je malam yace wa tatruquha taqau farisatan lil fahishati war razila sai a batta kawai ta zamanto abun farauta kawai wannan ya farauce ta ya bata naira ɗari biyar wannan ya farauce ta ya bata dubu ɗaya wannan ya farauce ta ya mata wayo ma ko duka ba haka ake yi ba Allah ya fi mana am annana na hillu mushkilatuha bi surati shar'iyya ko ko mu yanzu za mu tsaya ne mu kalla wannan matsalar nata a mahanga na addinin musulunci wanda shari'an musulunci ta sunu laha karamatiha wanda shari'an musulunci za ta kare mata martabanta da darajanta da kimanta wata ju'aluha ta ishu fi usratin tsahira wanda shari'an musulunci za ta sa ta ta rayu a cikin family aha usra ne ce tsahira family tsarkakakke wa mustami'un salim da kuma al'umma kubutacciya daga wa'annan alfashan tunda kowa yana da matan shi matan ma ba ɗaya ba biyu ko uku yau shi zai matan wanda za ta wuce yana kallon ta kuma ai ba zai yi ba ko Allah ya fi ayyuhuma akram wanne ne yafi da abata ta rayu babu miji ta mutu haka ba miji da abata ta rayu amma ta zo ita ne mata na hudu wanne ne zai fi zama alheri a gare ta ta zama na hudu shine zai fi sannan wani abu da kuma ya kamata mata su gane shine yanzu ke kina neman ki je a ta hudu amma ba kya son wai yarinyanki ta aura mai mata ko ba shi bane da tare da kuma yake faruwa yanzu ita yanzu tana neman ko da miji ne mai mata ya aure ta ta yadda za ta zauna amma yarinyanta kuma ba za ta yadda ta aure mai mata ba sai a ja ai kishiya za ta sa ta gaba wallahi yarinya ne karama Allah ya fi mana wa afdal da da man ladayya aqlun wa karama malam yace wannan shine abin da zai fi zama alheri ga mutumin da yake da hankali kuma yake da mutunci laqadi ko mu tsaya nan to sai mu tsaya nan wurin saboda lokacin ma ya kare Allahumma amfana bihi amin minti 37 to amma shine lokutan a yau Allahumma amfana bi za mu tashi da kalin la'ajiyar al'amaniya ko almaniya to mu je darasi na gaba menene arma azkar ne to mu je azkaru fikiu ne yau akwai fikiu a to ina ɗayan fotokofin nan ai sai a fara shi yau shi ma ko a yaushe ne laraba a mu fara gobe to za mu je littafi na biyu azkar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim du'aul faza'i minan naumi addu'an da ake yi idan mutum ya firgita daga bacci kana bacci sai ka dan firgita an gani ko to ba ka ce wayo Allah aka ce addu'a aka ce kai menene addu'a ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma a a'udhu bi kalimatin lahi tamma min gadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahduruni ma'ana a'udhu bi kalimatin lahi tamma ni dinnan da na firgita a cikin wannan baccin nawa ya Allah ina neman tsari daga gare ka da wa'annan kalmomin naka cikakku min gadabihi na daga fishinka Allah wa iqabihi da kuma ukubanka azabanka wa sharri ibadi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin bayinka ba mamaki wani ne yana nan yana tusur kulli a kaina wannan firgicin da na yi to Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan mutumin daga sharrin wannan bayin naka wa min hamazati shayatin ya Allah ni dinnan da na firgita a cikin wannan daren ina neman tsarinka daga zumburan nan daga zakudan nan na shedan tsakira tsakura ko irin irin irin irin hakan nan ya ake cewa takurkul na'am tsikari to ba kuma mamaki shedan ne tsikare ni ina cikin baccin Allah in ma shine ina neman tsarin ka daga wannan tsikara na shi wa an yi haduruni Allah duka ina roƙonka duka waɗannan abubuwan karka sa su same ni Allah karka sa su same ni du'aul adhan addu'an da ake yi idan an kira sallah malam yace yaqulu misla ma yaqulu almu'azzin zaka faɗa irin kwatankwacin abin da ladan yake faɗa ne idan yace Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ba kamar yadda wasan mu suke yi ban an ce Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma aka ce a'a ba fassarawa aka ce ka rika yi ba yadda lada ban sani ban kun taba ji ka san mu muna shiga mutane da yawa da yawa ban sani ban kun taba ji yana haka a kira sallah sai mutum ya ce Allah mai girma Allah mai girma ba fassarawa aka ce kai ba a'a ka faɗa yadda ya faɗa ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah haka to amma idan aka zo hayya ala sala ko aka ce hayya ala fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah mu je gaba ma'ana babu tsimi babu dubara babu wayau babu dubara ba mu da ƙarfi ba mu iyawa sai dai da taimakonka Allah shi ne ma'anan la haula wala quwwata illa billah ko mutum yana da wani dabara ne ba mu da wani karfi ba mu da dabara ba mu da wayo sai dai da taimakon Allah in ba dan haka ba wasu abubuwa duk ba za mu iya ba ko ba haka bane wasu abubuwa duk ba za mu iya ba ka kada ki tare ki tan malam kada kanka sai ka gudu amma sai in an ce wai ya aka yi ka tsallake ne ka ce ah wallahi ni ma na ta mamaki na ta mamaki Allah ya tsare mu Allah ya yafe mana mu je gaba du'a'u dukulil masjidi addu'an shiga masallaci da kanshi za mu tsaya du'a'u dukulil masjidi addu'an shiga masallaci malam yace yabda'u bi rijlihi al-yumna idan zaka shigo masallacin zaka fara shigowa ne da kafar dama bayan ka shigo sai ka ce a'udhu billahi al-azim a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك معنى ذاك أعوذ بالله العظيم ina neman tsari da Allah nan mai girma, shi Allah girma gare shi, wa bi wajihil karim da buwayarsa mai girma, wa sultanihil kadim da mukaminsa da girmansa wanda yake da ɗaɗɗe ne ba fararre ba. Mina shaitanin rajim daga cutarwan shaitanin nan wanda yake jefaffe daga barin samun rahmar Allah. Bismillah, ka gani ko? sai ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bismillah da sunan Allah wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ala rasulillah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka ce Allahumma ftah li abwaab rahmatika Allah ka bude min kofofi na rahamarka Allah ka bude mana kofofi na rahamarka sai kawai ka shiga masallacin wannan duka addu'an da ake yi kenan wurin shiga masallaci amma wani malami ya ce duka wa'annan addu'o'in idan mutum duk ya kasa su in zai shiga masallacin kawai ya ce bismillah allahumma salli ala muhammadin wa sallim sai ka wuce an gane wannan idan har wa'annan dogon kasan wani ba zai iya haddace wannan addu'an ba ta yi tsawo a wurin wani ko yawwa to tun da ta yi tsawo a wurin wani in zai ya zo zai shiga masallacin sai ya shiga da kafan dama sai ya ce bismillah allahumma salli ala muhammadin shikenan sai ya shiga masallaci shikenan Allah ya fi mana kuma yana ganin nan za mu tsaya allahumma fa'ana biyu je darasi na gaba a shikenan masu tambayoyi ba tambayoyi yau Allahumma salli to baba bismillah a saurara a saurara a saurara ne aka yi baba a wurin naku ta na gani ya kawo karfi na gani nema na'am
to su abokan nashi mutum ɗan samu abu suna aikowa gida na'am
to shi kuma wannan yaron baya aikawa baya aikowa maman shi baban shi ya mutu baya aikowa maman shi koyi kuma suna guri ɗaya to sai yan uwar ta yi ta yi ya aiko masa ko kuma ya dawo gida haka inda zaman shi a kan kama ba shi da amfani haka ne ita a gare ta ba yi mana haka ne
sai ta ce a ce mashi in bai taho ce in bai taho gidan nan ba ba ya aiko komi ko zaman shi a gida ya ita ko da na mai gida za su zai san kama kuma aiki da aka gaya wa yaron aka ce da gida ya ce ba zai je ba to ita ranta ya ɓaci a kan ɗan abin duniya da bai ya aikowa ne na gani sai ta ce samu wani malami sai ta ce tana so a kira shi
kiran yake nan ya amai kira shi Mhm.
wai ita da aka kira shi ta ce kafin a kira shi ta ce idan in baya ba su kuni ba baya aikowa ba ya zawa a zaman gida wai gara gara ma ya hau a'udhu billahi
a kira shi amma a aukatar da shi sai malamin ya ce a a aukatarwa ba ba ba ta da daji kiran yamma ba shi da amfani in ba wani abu nan za ta ce a ihe ga shi zo malamin ta matsa ta matsa wai a aukatar da shi da ce wanda ba haka ta kita aka gaya masa kuma aka aukatar da shi ba za ku ji daɗi ba sai ta ce a ita ko nawa ne gara ta kashe a kira yunsi a nan ba ta yi to in aka hukatar da ne malamin ya ce in aka hukatar da shi ba zai dame shi ba a ta hukatar da shi dai kawai can ya tsaya gida kuma ba koma ba in aka hukatar da shi ba sai ka sa aka hukatar da shi to kai ma ba ki gane
Allah shi kyauta
to kawai sai suka shirya da ai da kai tambayan menene hukuncin ka to ci gaba
Eh, eh, hukuncin ne ai
to ci gaba
to sai da aka zo kuma aka hau ka tace shi bai tafi ba kuma ya lalace to shi ne da tagalar ne ya hau ka ce wasu ta koma gurin malamu wai ita kuma ran ya ran da ya faɗi saboda haka kamar ta yi haƙuri wai a mai jiwo mashi hankalin shi sai masa min ya ce na ai an gama to shi ne yake kuma da yake karin ya za a yi da ita wannan mata lokacin malamin ya za a yi tambayi ke da bayani na gani yawon dan wa yana tambaya kan matar da take da ɗa ya ta nema da shi da abokanansa abokanan suna kawo ma iyayensu wani abu amma ɗanta baya kawo komai sai ya zamanto wannan ya tunzura ta ta sa har an yi masa kirange ma'ana an yi tsabi akan dole ya dawo ba dan yana so ba an ce in ya dawo kuma zai haukace ta ce ta yadda gwamma ya haukace din to kuma yanzu ya haukace din menene laifin maman ko ko menene hukuncin maman da kuma shi wannan me yin wannan asirin na haukata shi din dukansu suna da zunubi mai girman gaske suna da zunubi mai girman gaske shi kuma yaran ya fi su zunubi kana da iyayenka ka wulakanta su ka bar su har su aika su ce suna kiranka ka ce ba za ka zo ba menene hukuncin wanda ya saba wa iyayensa ba zai shiga aljanna ba la yadkhul jannata aqul liwalidai mai saba wa iyayensa ba zai shiga ai kai tsaye aka ce ya faɗa ya ce ba zai zo ba saboda haka laifin shi ya fi laifin su tare da cewa dukkanin suna da zunubi kuma dukansu dukansu to da shi dai malamin ma bai fiya fi kowa rashin kyauta ba ai a kasar hausa abu ne sananne duk wanda aka ce za a yi kiranye a kan shi in an kirawo shi ba zai kara hankali ba kiranye ba to abu ne wanda hankalin mutum zai fita ne dole duk abin da yake yi kawai zai bar shi haka zai dawo wannan sai ga mutum ya zama abnormal to a kasar hausa an san wannan to sannan kuma a ji amma wannan mutum ya zo ya haukace mutane ai mugaye ne ai to ai ban san su ba ban san sai an tambaye su su suka san wannan ko nan wani ne da duniya ba labari shi wannan ya ce ne da ya aka san shi a ƙauye aka ba ka rikin aka koma da shi gida shi malam da ya kalli hanyar kabancan sai ji kawai zazzaɓi ya kama sai juya yana juya kuma shi ke wanda ba ni labari shi kuma wani mai dalilin duk kiran yin ne za su yi ta musu haka Allah shi kyauta wasu abubuwan aljanu ne ba ake wakiltawa ba akwai mutumin da shi ya fita kasan waje ma yana macin yana ta buga bugansa yana harkansa yana komai amma ya irin wannan kistin ne ya ƙi ya dawo gida kawai sai suka ce wai bari wai sai an dawo da shi gida ya yaƙi ya ce shi ba zai taɓa dawowa Najeriya ba shi kenan suka ce to shi kenan a ci gaba za ka dawo sun je za su sai tiket da shi da abokanan shi za su je umara a maka ashe shi mutumin naka duk wannan abin da shi yake tafiya yake ta cikawa ashe duka yana ta cika takardar dawowa Najeriya ne duk bai sani ba shi hankalin shi bai dawo ba sai da ya duro Legas kawai sai ya ga kaman ba kaman ba Afirka kaman kaman ba Afirka Afirka Najeriya Najeriya saboda an riga an birkita kwakwalwan ka je kalla kai da kanka za ka je ka sai tiket ka cika baka san abin da kake cikawa ba kai ka san akwai damuwa nan akwai damuwa to haka abubuwan yake Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka tsare mu